بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon haduwa a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga wata na goma shekara dubu biyu da sha takwas a darasi da ya gabata sati da ya huce muna cikin tafsirin suratu yunus mun zo mun tsaya aya ta ɗari da ɗaya ta wannan sura kinan sha Allah ya zama tashi aya ta ɗari da biyu illa kahin nan akwai 'yan tambayoyi wanda za a amsa su kuma himmata gaba insha Allah tambaya ta farko yana tambayar wai ya halitta wa ya armi matar ƙane bayan mutuwa da akan ce dai ƙane ya armi matar wa a al'ada yanwa a shar'ance wa yana iya arman matar ƙane ƙane yana iya arman matar wa da rai ko bayan mutuwa a shari'a babu wanda ya hana ko da rai a arama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya maganar hana kadaita da mata da ba ta haka ba wani sarki ya rasu sahabi ya rasulullah a fara'aita alhamwa kana ga dan uwan dan uwan miji wa ko kane shi wa annabi ta alhamwa almaut yayi hadari ma ita ibn da mutuwa saboda ba muharramin shi bace yana iya armi akan wasu dalilai in suka zo wani abu na zumunci za a ga bai dace ba ko bata zumunci amma dai a shari'a yanda har gwandama abin da ya zo nasi karara na maganar hana haɗa ya da ƙanwa a igiya guda amma ya da ƙanwa kana iya araman ƙanwa ko ya idan ɗaya ta ƙiya uwansu baka ɗaya ka arama akan samu haka wannan kuma ba matsalar komi akan samu matsala wani lokaci a ba mutum diya bai da matsala ko ɗaya ya ce ba ta san shi su kuma suna son sarakuntaka don bawan Allah to babu laihi a ɗauko ƙanwarta ko ta yalwarta ya a ba wannan miji ita kuma a raba su haɗa su ne ba yi an aka raba su ta ƙare idda sai a ɗauko yalwarta a bashi da ranta to haka zumunci ne na zamantakewa tsakanin mutane za a ga da rai to amma misali ko da ba a yi ba dai ba hana ba kuma balle magana bayan mutuwa bayan mutuwa kowa yana iya arman wata kowa wa da ƙane kowa na iya arman wata ɗan uwan shi kuma in dai akwai ba tilasa ba za a yi in dai akwai son juna zai yi ma zumuncin ya ci gaba tsakanin iyalansu in har dai akwai soyayya ba ɗaya ba za a gallaza wa bai so a ce sai ya yi kinan a takaice dai babu laifi kuma haka aikace misali sayyidina akwai mikta mata manya asma bin tu'mais mata ja'far bin abi talib radiyallahu anhu ta armi ja'far an yi hijira an dawo Allah sa ja'far ya shahada abubakar siddiq ya arme ta bayan abubakar siddiq sayyidina ali kanan ja'far ja'far bin abi talib ali bin abi talib amma ali ya arme ta kuma ko'ina ta samu ɗiya da kowa har wata rana aka samu ɗan rikici kasan kullum ci yaro iya alfahari da babana duk duniya hukunci haugun kowa mai hankali ne ke ganowa babana bai kai wuri gazara amma yaro hukunci ya kowa iya kowa kun sai aka tada rikici tsakanin ɗiyan jafa da ɗiyan sai da ɗiyan Jafar da ɗiyan Abubakar. Ɗan Abubakar iya ce babana kaza hadiba, wani ya ce babana kaza shahidi wani haka. Duka dai nan kowa ke kawo sai Sayyidina Ali. Iya zamina iya jinsu. Da ɗiyan Abubakar da ɗiyan Jafar. Suka ce to ke wasu sama ki raba gardama mun uban waye na wuri. Ki raba gardama. To mace ce mai hikima. sai ta ce ita a cikin lattijawan ƙurashawa ba ta gaba lattiju kamar abubakar siddiq haka cikin shabab matasa na ƙwarai ba ta gaba kamar ja'afa ya ce gini hukunci ba haka ba zaki ba kamar ƙwarai ne bai ta gaga ta hikima haka nan uban kowa mai aihu mai shi an yi babban wannan wannan ba matsala kuma kuma da haka aka ta yi kenan ana iya ita ana iya ruman watan wa ana iya ruman sai maganar dan uwa abin da yake cewa da yake suna nan ko masu tambaye ne dan uwa cikin yan uwa shi bai aiki da rataye layu ko wani kaho wani iri a cikin wani bai ratayawa amma matsalar sai uwayen shi suka bashi wannan abin ya rataya a shagon shi to sai rataya sai dan wani nasiha ya za a yi karata ya ce ai uwaye na suka bani dan wa abu ne sananne ka'ida zamnana la qatil makhluqin fi fi masjid khaliq ba da'a ga wani kowane ne bawa da aka halitta akan asaba ma Allah malici kenan wannan anan ba da'a annabi ya ce muta'addid fil ma'ruf ana da'a cikin da'a ga Allah inda na daga wa in jahadaka ala an tushirka bi ma zaka dinu rata duniya ma musahibi wa duniya ma arufa Allah ce Allah da ya magana da ga uwaye sai ta yi ka musu da biyayya lamarin kakka musu biyayya cikin in suka neme ka ka hada Allah da wani amma cikin duk da uwaye ko da mushrikai ne zaka musu biyayya cikin kyautatawa amma abin da yake da alaka da shirka anan ba a da eh ka amsa ka rike ko ne shikenan albalahiya ya ka raba su da shi shi ne za ka yi kuran sai ya ce addu'ar makabarta don allah wai ita yaya ne ake yinta ka koma cikin bulugul maram kitabar jana'iz ko amince alaka da gawa za ka ga amsa daga ɗaya cikin halifin usman affan ya ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn mayt qama ala qabri annabi sallallahu alaihi wasallam in an kare binne gawa yana tsayuwa akan kabari yace musabai istaghfiru li aqikum wa sallallahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ya ce in ya tsaye da a zauna yake ko a tsugunni daga an kare sai tsaya ya ce ku roka ma ɗan uwanku gafara da ne da tabbatar da tambaya ta mala'iku domin a yanzu ana nan ana tambaye shi shi ne allama ga shillo allama sabbitu allama ga shillo allama sabbitu wannan shi ya zo a sunna ina ji hankali yan uwa lamarin harkar gawa ko mamacinka kana neman mai rahama ta Allah ba wurin rigima ba ne ko rikin al'ada al'ada ba ta mai rahama duk duniya su taru da mamacinka ba sa iya mai kun ba mutuwa haka ba abu ne ba na yan gari ko an gada ko kuma na gaya muku wallahi wallahi masa'alar yin addu'a ko na karanta-karanta kan gawa ya saba ma ainihin malikiyar da muke magana kan a karanta kakawa kaza kuluwan la'ukula uzai yasin ka ɗauko littafi a nan madogara littafi na malikiya muktasar halil ya cikin jigo babba cikin da ake karantawa a makarantunmu na malaman da suke wannan addu'a su gunu suke karanta ya zawaka suke karanta yasin ko tabaraka a littattafan da yake hannu suke karantawa an kawo maganar karaha an ka ɗauki cikin wani littafin babu da ke da alaka da maganar binne mamaci ne har maganar gasulun mai ya ka saura ya kama magana cikin abin da aka karanta ya ce waddu'a'u inda mautihi ya ce haka ce haka wa ba da mautihi inda kabari wa inda kabari karar a hili a rubuce hudu ya ce abin da aka hana addu'a karanta ƙura'ani ga mamaci lokacin mutuwa ko bayan mutuwa ya ce haka a kan kabarin shi an hana a makwatata yan waka kwace ko yawon alisuka kuma da iliya a alittawar da yake hannunsu wallahi da suke karanta a makarantu da karanta a majalansu abinda yake littafi kenan shi ne ra'ayin imam malik hagon dama mai risala ya kawo masala wani malami yau fita wani rakasa ba'ad da ulama'i wani malami ya yi rangome ɗan wani ake rangome abinda aka hana ku kokwa an maka rangome zai yi da ke kamar rangome ko kuka aka ji rangomen da aka yi wani hari ne ya yi wani malami ya ce akwai rangome kajiwa amma duk da haka malamin sai cayi amma wani su abin ma'amunan da malik amma duk da rangon wani malami amma imam malik ba a yi a wajen malik karatu ka ba a yi a wajen malik an kai ba maliki na yi na kwarai imam malik ya hana ba a yi haka ba ra'ayi ba da wani arzu suna abin tabbatacce a rubuce a littafansu ba kullum muna ja hankali yan uwa wallahi mu sani in jinsi ne in asali ne yahuda sun yi ne don ɗiyan annaba suke da manzannin Allah amma Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka dalilin dalilin ɓoye gaskiya canza harafi da harafin kalmar abu bin ma da mawadi'i kenan ka awai kai ma yau ko musulkuna musulmi ne in zaka shiga shi irin ku ɓoye gaskiya ku juyawa almajirai gaskiyar magana to la da Allah tana nawa ai hankali ba bane ba wani ra'ayi wallahi ba ra'ayin bane ba abun iyana a rubuce kuma a hannunsu kamar kan ma mu dauko da tawai a cewa ba san su ba ka su aka daga nuri a abin da yake makarantar sa a yau Allah ya shirye da mu sai tambaya ta karshe ta hudu ta hoto daga hannun yan soros yan kamfanin hudu mai sudu sudu shaka hansu abin da yake magana suna hutawa daga wurin aiki sai magaraba ta musu a kilo goma sai su sabka don suna gudun kayan su zo da magaran magariba ta huce kuma an zo da magaran isha ba ta yi ba sai a tsaya a yi jami'in sallah a hanya a kilo goma an samu matsala ko cece ku ce tsakanin jama'a yan wa mu sani asalin jami'in sallah ba irin na kasar ba ne ya ce ka'ida sai an jami'in sallah dole jami'in sallah bukatar ce kuma wannan wa tsarin suna abin da ya bada dama saboda rangwamen abin da aka ce in kana tahiya lokacin wata sallaye misali a zuhar ko magariba irin wannan dama aka baka karkasa baka saboda sallah ka ci gaba da tahiya ko da isha za ta na kayan kai garin in ka je da sinashin garin da za ka je ya ka sabka ko da isha ta yi ba laifi ya ka yi magariba ka yi isha tuni ban gaba dalilin ya tsaya kilo goma tunda za a zo kuma da magarma magariba ba ta yi ba isha ba ta yi ba mai matsalar ka ya kai a nan dai inda abu ba wata bukata ba a ce ba ku sauka ina ga saukan ma wani shishigi ne ya tsaya kan hanya dole ko mai tsaya tsaya amma misali sauka ta kama a filo goma kun sauka wannan kuna da dama tunda kuna sarke lokaci ya kuɗa amma a ce saboda sallah ya sarka har ka rigiba irin wannan isa bai dace ba kuran ba wata dole ya kun tsaya kilo goma ku yi sallah tana amma ku dama ku ci gaba da tafiya shi kuma shi ne sunan gaskiya magana ku ci gaba da ta ku zo da maganin ku yi sallah ku kuran ko a yi an zo a sarka a jamin gaba daya ko kowa ji a inda yake amma babu wani gaskiya wata bukatar ra'ayi rigima akan abun a ta ya tsaya dole sai an kira sallah bata wuta kan bulago an baka dama haka zo gida ina wata an gane sai insha Allah ala ramma aya ta 102 cikin suratul yunus insha Allah bismillah
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم آه نعم cewa falyantazirun illa misal ayyamin ladin kalam ma'ana wa'annan mutane da ake kira rashin ayyama ta karshe cewa Allah ya kira ya diba ayoyin shi masu girma na sama ko ƙasa wanda wannan sukan ja mutum ya san girman Allah ya girmama Allah kaga girman mai wannan halittun bai dace ba ce ya ce a ya ce ba a yi ya dace mai hankali ya girma shi ya bi dokokin shi to bayan wannan kuma Allah yake gaya mana lokaci guda kaka ga an yi wa'azin kuma wani ya kiya shi Allah gaya mana cewa wa ma tubnul ayatu wa nuzuru an qaumin la yu'minun wanda Allah bai mai rabon shari'a ba duk wannan wa'azin da aka daga da ayoyin wannan ba sa ma rabon imani amma za a yi a kare to sun huja kan shi to shi ne ta faliyan tazirun shin mutane suna jiran wani abu daban bayan duk abin da aka musu bayani na ayoyin Allah suna jiran wani abu daban da zai sa su yi imani illa mitil ayyamin da zina khalu min qablihim an ba jiran irin abin da ya wakana ba ga al'ummomi da suka gabata kayan su wanda aka sabakar ma da azaba daban-daban ana ta wa'azin ana ta galgadi suna gaba gaskiya bane ba suna shakka suna rigima har azaba ta zo musu in ba shi ba me suke jira sanyin a kokashe ana tunatar da ku an yi al'ummomi wanda suka gabata kayanku mun ji labarin mutanen nuhu da mutanen shi sun huce mutanen hud dole ga sanan dai to kenan kuma mai kuke jira an ba wannan ba ulfan taziru inni ma'akum minal muntazirin to ka gaya musu cewa yanzu kenan nan wa'azin bai yi ba ba magana rigima ni da ku kowa ya tsaya abin da yake kan shi a yi jira ni da ku waye zai mugun ƙarshe a jirayi abin san kowa ya jirayi abin da zan ɗan shi haka bakin ni da ku gidan kun a yi jira yanzu a yi zaman jira sun manu na jirgin lazini sun manu na
jirgin amanu كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين نعم iya mana bayanin da aka mana bayanin al'ummomi da suka gabata kahinmu ko kahinku wanda ake magana a wancan zamani sai Allah ke cewa bayan kenan halakar da su sun manunajin rusulana wallazi na amanu an Allah ya zo aiko da azaba ga dukkan wannan al'ummomi sunar Allah ce muna tsiratar da manzanninmu tare da waɗanda suka yi imani Allah subhanahu wata'ala mu labari ya azabtar da mutanen Nuhu. Nuhu ya halaka da jama'a sun imani sun tsira. Allah ya tsiratar da Nuhu alaihi salam a cikin jirgi. Allah mu labarin ya halakar da Adawa. Annabi Hud ya tsira. An yi tsawa a gari guda cikin jama'a guda. Kayan tsawa kai maganar iska. ga mai imani ga ba a da kafiri ta ɗauki ƙari ta sama ta yi don jif ta kashe mai imani lafiya lau ba ruwan shiska iya ta hiya a gari ba abin da zame shi amma ta yi sama da ƙato mai imar imani ta jif ga ƙasa ta kashe ga gidajen masu imani ga naka haka aka ta yi har allah ya gama da adawa da iska amma masu imani da annabansu lafiya lau haka annabi salih allah ya ko da tsawa a gari guda a cikin jama'a guda ga masu imani ga wanda suke kahurai aka yi tsawa lokaci guda duk wanda yake kafiri ne ya hada a gurfani a mace rubuci ki mace a gaba ɗaya kama an cire wuta tsawa ɗaya aka yi a gari guda amma kama an cire wuta ba tsawa duk wani kafiri ya mutu Allah tsiratar da masu imani ya tsiratar da masu imani ya halakar da kahurai haka annabin lut na labari Allah ya tsame shi suka bar garin aka ma garin juyin waina dinar annaba Allah haka ake musu kenan sunnar Allah ce idan ya aiko da azaba sai a tsiratar da masu imani a dirmiyar da kahurai haka tauka na ga 'yan baban fir'auna gashi dai aka tsilatar da bani isra'il gaba daya aka dirmiyar da fir'auna to wani shi ake mamu labari haka sunnar allah take sai aiko da azaba sun manunujin rusulana wallazi na amanu za mu tsilatar da manzannin haka da masu imani tare da su ya ce ka zalika haƙƙan alaina nunjin muminin amma ka dabarar mutum kaka ce a wannan ayi gace da aka yi sun wuce masara baka sun wuce a wannan haka allah ma wancan to wanda ya ce alƙawalin Allah ne ya ce wannan haƙƙi ne a kanmu haƙƙi ne a kanmu a kenan a kowane hali za mu tsiratar da masu imani wani yan wani zai ce to ya za a yi za a zo a yaƙi a kashe wasu kuma cinan tana tana a yakan yi shaka ce wa kullum abin da ke na addinin Allah ba dole ba ne ba sai an yi da kai za a ɗauko shimfiɗa addinin Allah kira zuwa ga Allah yakan yi a yi bayan ka mutu ma bayan gama da kai amma dai alƙawarin Allah ne ƙarshe duk a yi gwagwarmaya a kai a kawo gaskiya ke da nasara wannan shi alƙawarin Allah duk a kai a kawo gaskiya ke da nasara in wa idan kawuri kawuri ke da na aƙida zai da wani aiki mai mahimmanci da aƙida shi bai ce mai komi ko da zai mutu ya san dai ƙarshen lamari wasu za ta muro na abu zai yi to kenan shi ma kaka ce a ko da wani ya tahi ko an halakar da shi amma ƙarshen lamari Allah subhanahu wataala zai ba da nasara ga waɗanda suke masu imani wannan alƙawalin Allah ne ya ɗora ma kanshi don cewa kazalika haqqan alaina wani abu ne Allah shi ya ɗora ma kanshi ya zama wajibi kanshi taimakon masu imani Allah taimake mu me Allah ce gaba
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
وأن أقم وجهك وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين نعم قل يا أيها الناس Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon shi umarnin kira ga duniya gaba daya wannan kiran kowa na ciki in kuntum fi shakkin min dini idan duk akwai mai kokonto mai ƙarƙar rashin tabbas akan wannan addini na musulunci to kakka bi shi ka tsaya ce ni dai fala'a abudu ladin ta abudu na midu da ni dai ku kuke shakka ku kuke cikin kokonto ni dai ina nan har abada ba zan bauta ta ma ba abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba walakin a'budullah amma ni Allah nake bautawa Allah da allazi tawaffakum wanda damun shi ya muku rai kuma shi ke amsaran wanda ke na rawukanku a hannun shi wa umirtu an akuna min al-mu'minin amman umarni in zamanto daga cikin masu yarda da ayoyin Allah masu imani da Allah wa an aqim wajhaka lid-din hanifan umarni da Allah ke mai cewa ka tsaya mana ka tabbatar da fuskarka kenan ka tinkari addini wanda yake hanif mana wanda yake ba gama Allah da komai ka tsaya kan addinin musulunci wala takunanna minal mushrikin kakka zamanto daga cikin masu hada Allah da wani duk abin da yake da alaka da tarayya da Allah kakka zamanto a cikin shi ya ƙara warware maka wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka la yadurruka ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wala tad'u min dunillah kakka bauta ma duk abin da ba Allah ba min dunillah ko ma menene kuma ce bauta ba sai sallah ba ko a duk abin da yake na haƙƙin Allah ne kira dogara rantsuwa tawakkali duk abin da yake na haƙƙin Allah ne kakka ba wani Allah duk abin da yake Allah ake nema a wajen kakka nema a wajen wani Allah wala tad'u min duna kaka bauta ta ma duk wani abinda ba Allah ba sai ki ga ma la yanfa'uka wala duruk abinda bai amfanar da kai in ka bauta ta mishi irin da Allah subhanahu wataala in ka bi shi zai baka sakamako na aljanna Allah na sakayya in an bi shi iya sakayya da abinda ake so mai dadi da gidan aljanna haka ce wala duruk abinda bai iya cutar da kai in ka mai tawaye Allah shi kuma idan ka mai tawaye zai azabtar da kai ka shiga gidan wuta kenan bautar Allah yace take da amfani an an bi ko an kiya kuma a samu cutarwa amma duk abin da ba Allah ba abokin halitta ne kaman kai eh bawa ne kaman kai bai iya amfani da kai bai iya cutar da kai bai azuda ka bai talautar da kai ta fa'in fa'alta in kuwa har kenan ka yarda ka bauta ta ma wani Allah din da an gama ga matsayin abin fa innaka kai ku da ake ma magana idan mana idan abatahu idan ka bauta ta ma wani abu umma ne wanda ba Allah ba lamin min zalimi kana daga cikin kai ma ka shiga layin azalimi inda baka ciki yanzu ka shiga layi daga nan in wata ana karantar da mu muhimmancin kaɗai ta Allah da ibada wanda kuma shine wannan bayanai da aka yi na manzannin Allah gaba daya babban aikin manzanni su gyara alaƙar bayi da Allah su sa bayi su kaɗe ta Allah kasa gama Allah da kowa ko komi shi ne babban aikin manzannin Allah kuma shi ne abinda Allah ya tsana ya ƙi a duniya a gama shi da wani ta duk wani girman laifi Allah na ya gawartawa amma gama shi da wani Allah bai yahiya bai yahiwa shi ne wa musan kenan muhimmancin karatun tauhidi ka dimmi neman tsiratar da kai shi daga azabar Allah tare abada duk sauran laifi ana iya yi a sha azaba shekara ɗaya ne shekara dubu ce duk wanda ana iya yi wata ran a hutu amma dai shirka an ha abada ne shi ne hatsarinta har abada ne yake da muhimmanci karatun tauhidi sai wata mas'ala wa in yamsasaka wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم نعم هو كلنا abin da muke bayani ana karanta Qur'ani iya magana da kai ba kullun labari bane ba abin tsayawa ne ka lura ka binciki kanka game da wannan aya in wa wannan aya din mai hankali a cikin yau ya tsaya ya zamana tsakaninka da Allah ka dibi rayuwar mutane yadda aka sa gaba in wa yau hali da muke ciki mai matsala a kawo mu kawo ba labar a cewa gazawar fikir yadda turawa suka yaki kwallonmu suka wanke kwallonmu da yadda suke so muke rayuwa irin rayuwar bature a amurka a washington in rayuwar bature a paris ko a london sai ga musulmi ne a kaba kaba sai kai ma irin wannan aƙida ko rayuwa haka tunanin kai in wata ina a kaba ka kawo ba yau da ka misali za ka samu a mutum dubu da ya ka samu mutum ɗari wanda zai iya tsayawa a wuni guda ya shurari maganar allah ta minti talatin amma za ka samu a mutum dubucin wannan ya ka samu 970 ko da 50 kowa akalla zai ji labarin bbc da amurka da ina ne na awa ɗaya da rabi ko awa biyu kaɗan a kaɗan zai damu kamar ibada tun da sai Allah ya kai sallah asuba ai sallama ya ji amurka minti 30 ya koma minti 30 ya ji arafi ya ji jamus da sai kada ji ajamadu marace ya jira marace da Allah Allah yake wani ma da abu nawa yake ana aiko mishi ya ji na rana awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi na marace wajen awa nawa to wannan yawanci zai kwallo mai koma kamar irin suke rayuwa haka muke rayuwa yan wani ne matsala yau tunanin mutane ya koma yau nijar idan ta arziki shugaban ƙasa ne shi ya ka arziki a nijar idan ta talauce shi ne zukatan mun meka zuwa kurin zukatanmu mun meka zuwa yau arziki mu kurin shi muke shugaban ƙasa a samu arziki in talauci aka samu shi za a ɗorawa wannan haka wannan tunani yanzu kamar tunani ne kamar daidai ne wancan rayuwa da muke irin kwallo da muke ji haka muhimmin koma na ba su da dogara ga Allah ba san ba Allah ke arzitawa ke talautawa ba san ba komi a hannun Allah yake komi na Allah ne arzikin da mulkin da komi na Allah ne a hannun Allah yake wuce ake nema a wani abu ba su mai tunanin he aka raba mu da irin wannan kwalluwa irin wannan tunani na komi a hannun Allah yake mu koma ga Allah mai badawa ya bamu in amsha ya ce shi zai amsha komi ta kwallo mai ta koma kamar tasu in kaga alheri to aka ji shi Allah abin da yake faɗa kuma Qur'an da ke karanta shi ne ta Allah ya ce wa in ya masasaka Allah bidurrin idan Allah ya shame ka yayi niyya zai cutar da kai talaucin ne rashin lahiya ce wani abu ne na yanayi balkancin ce guguwa ce kun gani ne ba inda aka yi bala'in guguwa a can kama a can har yau duk ci gaban su ba ta dama kare ta ba inda aka samu wani za a yi tafiyan iska an ta ko guguwa ko tsunami a kare ta yadda a yi jira mai allah zai daga ba gami zami a can aka yawan abun ma ba suka ci gaban ba wani an volkan ba da zaka a yi volkan za ta hutu a rike ta sai dai a gudu sai dai a ce ya za a gudu a tsira a kwashe mutanen a yi bakinsu ba mai iya cewa idan ne kada ta zo wani abu na abu na ahili ake gwada mana kenan in Allah ya ni ku da wani bala'i Allah ce fala kashi falahu illa ba mai iya yayi muku wannan din da ke samu wannan bala'in sai ya zo ko iyakanku ba muna labarin katerina da aka yi a garin su watake wannan birad watake wannan kwandirizar a wannan sa'a ga mutane kowa shi abin alabaru kwandirizar garin su yan gata ne tana da cance za a yi wata guguwa ta kan karo kasar ya aka ce an ba za ta nihi wannan gari ta musu kata-kata aka ba da kayan aiki da dukkan abin ɗauka mutane aka yi ɗauke mutanen gaba ɗaya karɓa su garin duka kwace gaba daya kuma haka ne ta tukar jasim cin garin hikimar allah guguwa ya ce kwana ko ta wadda wani kuma mai kuma suka tawa maki guguwa ya ce kwana inda aka kai su can ta ta musu kata-kata ake ce to ya aka yi haka to shi allah iya wa gari azaba dama gari ina ruwan gari azaba ku ne zama azaba ku Allah ya yi wa ya azab ba garin ba suka je aka bi aka musu kaci-kaci a can ya ka shiga turamfon a yan meto sai turamfon mu ba sai wani haka lamar Allah kenan in yi niyya ba ni halaka ya ce wa in yi rudu bi khairin haka kuma a lokaci guda idan yi niyyarka da wani alkhairi zai same ka ko na menene falara da lifatadin ba duk duniya su iku sai ya zo kowa ki ga Allah sai abin ya same ka in waya ishe mu aya darasi a hili a aikace kisar annabi Musa da Yusuf alaihi salam kaga nan ta Yusuf ta Musa wani mai rauni a gidan mai arziki mai ƙarfi a duniya mai ganin ya isa yadda uluhiyya ko ya nemi ya hana wani abu Allah abin nan ko Allah sai ya yi aka yi abin a gidan shi shi ya daki ɗauriniyar abin da zai halakar da shi da hannun shi ya rene shi shi ma ke kare shi kafa taba shi ya ba shi ci ya ba shi ya biya uwar musa kudin reno ya kare lahiyar shi ya mai komi kuma abin da ya gudun ya je wakana yusuf alaihi salam makiya ne yan uba busan shi suna bune mishi amma a wani abu Allah ya yarba Allah ya yi ashe a lokacin da suke mai adawar ashe ƙarin su suke kai da kanshi su za su kai shi hannun urɗa kwakwal me zai kai su masar in ba za su shi rijiya ba suka saka saka a rijiya ashe randebu ne Allah ya da in ɗauka ko ashe har randebu ne za a kashe masar abin da dai suke he da aka waye gari ga su ma a kaskance ga su akan ganin sarauta kaga kenan wannan darasi ne abin da Allah ya so yi ya ma wani bawa duk raunin shi ta kuma duk ƙarfinka baka iya hanawa musa haka akan yan uwa wani abu ne imani ya zuwa wani abu ne yana cikin jigo na imani can fadar Allah ka ce ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Allah akbar Allah ce ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wannan qur'ani Allah ce duk abinda Allah ya bude wa mutane ƙasa ce al'umma ne Allah ya buɗe wutar hamashi ya buɗe muku ya ce falamun suka laha ba mu iya rikita ba mu iya rikita ko bai san ya ce haka wa mawin su duk kuma abin da ya rike ba ya zo ba arzikin ne ruwan ne mene ne aka rike ya ce falamun suka lahu min ba'adi ba mu iya sako muku wannan rahama ta ruwa ce ta lahiya ce ta arzikin ce ba mu iya sako muku bayan Allah ce wa huwa al'azizul hakim Allah shi ne mabuwayi abin da ya so ke yi kuma mai hikima gwani mulki ne ko ya Allah ce kullum malikal mulki
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
Allah kenan nan Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutum magana ce da Allah wa ba sai magana masu imani Qur'ani ya ce ƙunar gaya musu allahumma allah shi ne malikan mulki gaba ɗaya mulki nashi ne ko aka mishi nashi ne duka gaba ɗaya ya ce tutun mulka mantasha wata unguwa ce wani gari ne allah in yi so ya ba da wannan mulkin ga wanda ya so ka so ba ka so ba shi ma bisan bai daga ya gaji kuna a sama kura ta ga Allah ka kuma dalili kura bai da kuna kai kira so a sama kura ko da maki ko da waki aka yoyi haka Allah nan in wa kuna sana mu dimi hankali ko za ta walla kawun dalili ko ba ba ko ya ko ga wanda kuce wanda wanda shine shine shi gaba za kurun bayan haka aka yi kurun shi ma wallahi haka abin sane shi Allah ba shine bai haka ko abin zo kurun ko Allah ka wata ukazin kurun da yake ka zo kai kana kurun a sama haka Allah ya so ya bada malikal turtul mulka man tasha a lokacin da ce wa tanzi'ul mulka man tasha kuma in ya so kuma ya amshi yanda bai saba kun zawo ayi haka kuma duk da bara a danne nan a rike nan a danne nan in ya so lokacin da ya so ce wa tanzi'ul mulka ya ce ka amshi ta kai eh shi bada idan kuma ya amshi eh ka amshewa wanda ka so daman kai ka bada wannan shi ne wa Allah ke ya ce a lokaci guda wata izuman ta sha wani aƙida ce Allah ce ka san da imani Allah kai ne wata izuman ta sha Allah kai kake daga ka buwaya wanda ka so ka bashi kima ka bashi daraja kowa sai shi duk kwale makicin ku ya samu duk kwale makicin ku wanda ya sai yi ta yan wa nawa a rayuwa a Afirka a duniya nawa dan abun mulki suka yi kaso aka yi a kashe su suka huto suka samu mulki ga mandela da aya ce ko ganin najeriya obasanjo kaso yayi ko da wuta kuma mulki da Najeriya me za a sani kaso saboda mulki ne ko an wani aya ce kenan Allah shi in ya so zai amshi a lokacin da ya so wato izu man tasha yace wato zullu man tasha lokacin da ya so ya kaskantar da wanda yake so kuma dukka so shi bayan da ka iya haɗin kuɗi da talaka ya talauce duk gama wajen jarin kuɗi sun ƙare duk wajen goyon bayan bai yi abu ne a hannun Allah bai dukkan hayar Allah dukkan wani alkhairi Allah a hannun ka yake wannan shine imanin masu imani ku mai da komi a hannun Allah ku nema a wajen Allah akwai a gode mishi ya bada ya hana a nema a wajen shi shi ke badawa shi ke hanawa yanwa irin wannan tunani wallahi idan ba mu da irin wannan imani to za mu rayu cikin wahala kullum zukatanmu cikin problem ko ba mu nutsuwa cikin problem kullum baka nutsuwa kana ji domin ka dogara da wani mai kashi da wutsari shi ma da kanki shi ma yau inda ya san matsala ta kashi bai yawa matsala kashi da tsayin da a dinar ya ciki ikiya dole a daga in kwakwa duk fulki shi a yin da mutu da kun cike rikiya kwanan dole ya je a rike dushi kun ba mai mushi sai ya yi wasu ne shi ne wasu ne zaka dogara da shi ne ma a yi wa zikin ganin shi ha ba dan wa shirma ka shi da tsari ka shi da tsari dogara da shi ha ba dan wa dan kan wannan shine imani mu yi kokarin zukatanmu su rata ga Allah a shi za mu samu rayuwa da dada cikin tattalin ta cikin nutsuwa ba ka da problem amma wallahi matuƙa kabar Allah ka cikin matsala eh nan saka na misali na Hassan al-Basri sun mai tambaya yaya aka yi ya samu irin wannan nutsuwa da rashin damuwa da duniya ya ji ruwan abu guda hudu wanda muna iya diba su kai ka diba ni in diba me ya mu amsa mu kan wannan abin da shi ya faɗi wanda ya ba shi nutsuwa a rayuwa ya ce na samu nutsuwa a rayuwata da abu hudu abu hudu na riki sha na samu daɗin rayuwa da rashin damuwa a duniya ya ce alimtu an na riziki laye a hudu hugairi fata ma'annan ƙalibi ya ce na san da cewa arzikin da allah yanka mini duk duniya ba mai amshe mu yace shi yasa fatama anna qalbi na samu nutsuwa eh nawa duk inda yaje sai yazo ba saka ta raban kwado to kuma hasan bi yabi shi da na kwado yanzu kwado hasan yake mm yace alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi abu nabi yace na san da cewa aiki na da yake da aka dora mini kanwa domin muna gafala so da yawa ganin tun iya hayaniya sai hamu manta wani me ya alaka mu da wannan duniya mun zo duniya da kun dama tara arziki a yi kwalta a yi waye a yi hutulu a je a yi beni a yi wane a muku birnin a yi wane ne haka mu zo duniya shi kama duniya kurin a yi wannan a yi wannan eh a ci gaban gari gari ya ci gaba ya waye shi kaka wani abin daban na tafiya in ya zama zo ma dai ba shi kaka ba to so da yawa irin wannan shagala da irin wa'annan ababe rayuwarka ta tahi ka manta da matsayin da kake ci kai yace na san da cewa aiki na da aka ɗora mini duk duniya ba mai muni shi shi yasa nake famar in yi kayana da kaina nan me yake nan abin da yake gaban shi guzurin komawa zuwa ga Allah yan wace mai hankali idan manomi ne idan ma'aikaci ne idan ɗan kasuwa ne ko me yake yi babban abin da kullum wannan abin tahiya ne a samu da abin za a ci a kare mutunci tahiya za a yi kana kokarin kana gyarawa da abin za ka na aiki ne na noma ne na kasuwanci ne duk mai hanga imani wannan abin tahiya ne kana neman samun ƙarfin bautar Allah ka bauta ma Allah dan za ka wuce kudin aiki ne kudin gwadagon ne kasuwanci ne duk muna da mai hankali abin rayuwa wannan ba su bane manufarka ba kenan da abin zai kawo maka cikas akan wani haka za ka bar shi ko aiki ne dole ka canza ko dole ka yi jima in mai sana'a ce kake yi wannan akwai matsala ta bata maka dole ka bar ta ka sake wata ya ce na san da aikina ba mai ɗauke mini cita ni da kaina na tsaya nake kayana ya ce wa alimtu an na lamuntariya alayya fasta hayatu an yara ni alamasiya ya ce abin uku na na yi imani duk inda nake allah na gani na ya ce sai nake kumyar allah ya ganni ya kama ni a wani wuri da bai so in je ina kumyar allah za ka zai mutum iya kumya jama'a kasa gan shi a wani wuri da wata a wani wuri iya wani mugun aiki laɓewa yake don wannan mutane kasa gan shi inda ka ga wani tunanin cewa to shi Allah na ganin ka kayi ka ga rashin kumiyar Allah kasa kake saba mishi eh rashin kumiyar shi ce in kana kumiyar shi kasa ganin ka ko da kwa bai ganin ka to ka ji kumiyar wani ma balle magana Allah ya ce ina kunyar Allah ya kama ni akan abin da yake saban shi ya ce kuma alimtu annal mota yantaziru ni fa'adatul liqa'i rabbi na san da cewa mutuwa tana nan tana jira jiran lokaci nake lokaci na ji ana jiran lokaci ne shi sa nake tattalin da me zan gamu da ubangiji na yace da wannan abin shi sa ni rayuwata ba ni da matsala a rayuwa shek salamu ta ke cewa ni ya ce makina ma faɗa a da'iri makina mai zai da ni duk yadda da ni bai cutar da ni ya ce katali shahada a kan aikin allah nake ka kashe ni shahada ne me matsala shahada ce ne baka so na ko ba kisa ne kashe ba kai azaba kashe ni ya ce kuma ka sa na kaso halwa ce na samu damar kaɗaita ga allah ta ibadar allah bai cutar da ni komi ya ce kuma ka kore ni yawon bude ido ne za ka yi maki na nufi tafiya da mare bitu da jiji da ke tun ke wannan haka ke rayuwa su kuma bai damu tun tun ɗanki da aka yara wasu ke na yanwa sai mun ajiye hankalinmu irin wannan tunani da suke irin shi marasa imani kama zan wa mu yi daidai da su suka mu rayu cikin babu nutsuwa cikin ɗimuwa kullum cikin hayaniya baka ci bari bar imani ribar imani shi na samun bambancin musulmi da kawuri wannan imani shi ne da nutsuwa ta mai imani kenan wannan hattara ce a yi ƙoƙarin kulawa da shuwarar maganar Allah shi ne babban abin da yake ba mutu haka nan kullum zai ba magana ba sabon ce magana cewa idan mutum zai nesa da tsamata Allah don sai zuciyar ta matsala matsala ka nakan samu matsala a zuciyata kai na zo na ambaci Allah kina yawan ambatan Allah iya ba mutum nutsuwa amma kullum shi kenan akwai matsala Allah shirya da mu kenan muna kuma yanwa mu muke magana kullum a sallaka ban sallama cikin balle mun ganin sunna kai kai addu'a Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana'ata wala yanfa'u al-jadd minka al-jadd wala wala wala da mutum yake riwa ada ce da kai mun sallama ga sallama da muke ya Allah la mani alima a'taita ya Allah ba mai hana abin da ka bada eh la mani'a lima ataita ya Allah ba mai ba mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'aka kun ba mai bada abin da ka hana haikata la la yanfa'u zaljad minkal jadd wani matsayi naka wane ne kai na wane ne bai ma amfani ya Allah kenan matsayi wani waye naka idan Allah bai so ba kowaye naka sai ya baka abin ya lalace eh bai eh Allah so haka na yanwa ba hana mutum ba magana neman alheri da ta da shi mai imani kullum sai ka yi abin da Allah ɗora maka na wajibi na neman alheri har ma annabi ya magana cewa al-mu'min al-qawi khairun wa hadha alladhi lam yulid da'if to fi kullin khairan man dalla iya cewa mummuni mai kadar kadar Allah ya ce ya yi san shi kuma ya yi amfani Allah ya sa mutum mai kadar kadar ya ce duk da cewa kowane mai imani ko alkhairi amma ce kullum ka yi faɗan abu mai amfani ya ce idan cikin neman alkhairi ka samu cikas kaka ce a shi kenan aikata a ya ce ka haka Allah ka ce haka Allah ya kaddara kuma ka ci gaba da neman alkhairi kenan za ka yi naka amma zuciyarka tana rataye ga Allah zan mutu nema a kasuwa ne a aiki ɗan mine ne ina nema in na samu kuma Allah godiya ya maka kari amma samu ba abin da ya san daga Allah ne shi ne mace za ka wuzo kasuwa ka kasa kaya an sa ba an saya ba kai da ka hudu shi ne kiran bambanci mai imani shi ta dogara ga Allah bai hana nema eh an ce akwai attawakul ka zana ta ni na dogara ga Allah ba wani shirme ne ya sa a dogaro ga Allah hakika amma dai babban abu yan uwa mu dake zakatan mu mai da abun ga Allah in mu samu matsala mu koma gare shi mu nemi warwara a wajen shi amma mutum wallahi kwaya ma zai ma ƙarya ne shi ma ta kan shi yake wallahi shi ma ta kan shi yake da iyalai shi in ya samu kenan yi kokarin mu nema a wajen Allah mu dogara ga Allah mu sa abin a hannun Allah ki ko menene in ya zahi mu koma ga Allah eh ko ta zahi ta koma ga Allah ta samu rawar a wajen Allah ba wajen wani ba yace wa in ya masaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shahe ka da wata cutarwa ba mai yaye ma wannan cutarwar sai Allah wa in yurduka bi khairin idan Allah ya ninka da wani alkhairi fala rada li fadali ba mai iya tunkuɗe wannan fadala da Allah so ya maka yusibu bihi man yasha min ibadi Allah wannan abin da ya niya zai ba wanda ke so a cikin bayan shi kowane ne Allah ka so sai wannan abin da Allah ya niya sai ya same shi wa huwa al-ghafurur rahim Allah shi ne mai gafara mai jin ƙai Allah gafara ta mana ya ji kanmu mai Allah ce gaba قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل نعم قل يا أيها الناس لما ذكر Allah za mu zan shi umarnin ya kira duniya gaba ɗaya ya gaya musu ya yi wannan kad ja'akum al-haqqu min rabbikum gaskiya tabbas gaskiya ta zo muku daga wajen ubangijin ga qur'ani ya zo wannan kuma kuma ya zo da manzan da Allah ya aiko ya isar da wannan alkurani ta ga ta zo don haka famanita da wanda ya bi shiriyar wannan littafi na Allah ya bi shiriya ta Allah fa'inna ma ya hatadi linafsi ya shiri amfanin shiriya kan shi yawa abin kirki kan shi yawa abin kwarai don shi za a saka ma da alkhairi ba wani bai yawa ba Allah bai yawa ba manzan Allah bai yawa balle kawa mai wa'azi kanka kawa gurnu na kwarai ya ce haka wa manzalla duk wanda ya ɓace mana ya bin shiriya ta Allah fa inna ma ya dillo alaiha to sakamakon ɓata kan shi za ta kare a kan shi domin shi za a kama shi za a azabtar da shi wa ma ana alaikum bi wakil ni ba aiko ni ba ai wakilin ku ne dole sai kun yi imani in kun yi imani ne na cika aiki da na manzanci za ban ladan aiki na da na zo in ba ku yi ba ni ta fama dole sai kun bi a a ni ba wakilin kowa ba ne ni mai isarwa ne eh na ma'alakar balag walin nasab aikin kan isarwa ne kura ba wakilin kowa ba ne ba na wakilcin kowa ya imani a na kira ne don haka wattabi ma yi haɗe wattabi ma yi ha ilaika wasbir hatta ya kuma Allah wa huwa khairul hakimin na'am Allah ce wattabi ma yi haɗe na Allah ke magana da manzan shi sallallahu alaihi ka bi ma yi hailaka duk abin da aka maka wahayi kira manzan Allah kan shi biyu yake biyu yake wa ma taku an hawa in huwa illa wahayi yufa manzan Allah kan shi ce ina attabi ila ma yi hailai ba abin da nake bi ni karan kaina sai abin da aka mun wahayi yanwa idan ya zama to manzan Allah mai tabbas shi ma biyu yake mawai wani mabiyi ne suna musulmi wace shi ma ya yi na shi shi yau a ce ba shi shi ce shi na hadarin bida a hili karara shi mazan da Allah ya kwanci bai na shi shi ma kurin bi yake ika yi bai da nashi bi yake yi maka lalai umarni wattabi ma yuha ilayka ka bi na ka bi ne abin duk da aka maka wahayi yace wasu bi kaji kuma kai maka hakuri na mai wazi ina mai da'awa an san hadarin da'awa kira zuwa ga Allah aikin manzanni ne ba bin sabuwar duniya ba karanci baya in waddin mai son yabo da abin kware daman kai shiga wazi so ki ayabe ka a to kafa ƙarya kake he dai kuwa in ka sadi da su da jama'ar ayabe ka dan kwarai na kwarai abokin tafiya in dai ka isa da mutane da gaskiya ta sata hanya dole ka haƙuri me yake haƙuri me ya kama sunan Allah maganganu har da kisa annabi abin zai dame shi mun kanta baya abin ya dame shi ya shiga matsala ɓacin rai a ba gare ka sabo dama haka ne iya haƙuri can ba mun kanta bai tamu da wuce a ce mai aka ce mishi ba za ta zama ka sabo ko ba za ta kakka zama ta kama abincin ki aka ce ba za ka wani labarin yunus ko kama kakka gajiya muhammad ba za ta kuma ka sahibul hut izana da wani gazum kenan akwai matsala to haka da labarin lokumar shi ma duk wanda da ma dan shi da yawan magana magana wa'azi ya ce ka haƙurin abin zai biyo baya kai aka kace magana wa'azi kira zuwa ga Allah dole ya haƙuri eh dole ya da haƙuri ya kai jimre kaga bin hanyar Allah ce amma ya ka haƙuri za a soke ka a aibanta ka abinda ba ta ka dole wani ba ta kowa yawa ba ta ka ba kowa ya yayin naka wa a kana bayani ne ga hanya mai kyau kuma kana yi amma baka ce ba kowa da kai amma kaga a tsangwame ka ba ta dole ya kai abin da ke amma na maka bayani ni na yi amma haka ta tsangwame dan na yi to bin hanyar ta Allah kanta ya kaɗu kuma daga cikin bin hanyar Allah akwai bayani kaka ɓoye gaskiya ka yawa mutane bayanin gaskiya su ko ka sabi ka shi da abin da ke kanka eh kai na ka ko da sarwa ce sabi ka sabi ba hannun ka bai mun kan tada san da wuce satin da wuce harka mai wa'aziya ta annabawan Allah harka su isarwa ce harka shirye da bayi lamarin Allah ne ba naka bane eh naka isarwa ce kuran shirya abin ne a hannun Allah ya ce wattabi ma yi ha'ile ka bi abin da aka maka wahayi wata bir ka ci gaba da haƙuri hatta yi haƙuma Allah kaji wannan kin haka za a ta yi ka yi haƙuri har Allah ya yi hukumci tsakaninku ya kawo hukumci ima a duniya a ban mace mai karya da gaskiya ya halaka da mai karya ko ya gobe kiyama amma abu ne ka bar ma Allah kuran domin Allah huwa khairul hakimin Allah shine ne dole mai hukumci shi mai hukumci na gaskiya babu zalunci kenan ka bar ma kai dai kai naka kai hakuri kuma lamari a hannun Allah Allah tabbatar da mu akan gaskiya ya raya mu akan ta mu mutu akan ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim mun kawo karshen suratul Yunus sai sabo sura suratul Hud insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته